أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أآنك يا مؤين
حيث ما كنت إيه.
سيئة حسنة نعم تمحوها إيه. آه.
وتثبت الحسنة نعم آه.
أوسطها
a ci gaba da kawo maganganun annabi da ya yi wanda suke zuwa a matsayin fasaha da balaga wanda yake faɗa kalmomi kaɗan kwaya biyu zuwa uku zuwa hudu wani lokacin kwaya biyun ne ma kawai amma kamar yadda muka faɗa warazan malamai sun ɗauki wannan eh, hadisin sun yi littafi sun an yi rubutu da yawa saboda abin da wannan zancen ya kunsa na daga ilimin muka da sha'anin addini da shari'a to mun faɗi wasu jiya yau ma kuma za mu ci gaba na wanda yake kunshe da balaga Eh, malam ya ce ƙaulihi da faɗa annabi alaihi salatu wassalamu da ya ce ittaƙillaha ko Eh, mutum ka ji tsoron Allah haisu makunta eh, a duk inda kake da duk halin da ka samu kanka ka ji tsoron Allah talaka ya ji tsoron Allah ya mai da al'amarinsa gurin Allah kuma ya yi abin da annabi ya ce shi ne haƙuri mai hali ko mai mulki shi kuma ya gode wa Allah ya ji tsoron Allah ya yi abin da aka ce mai hali ko mai mulki ya yi shi ne itaƙillaha ba wani abu ba ne in an ce ka ji tsoron Allah ma'ana ka yi abin da annabi ya ce ka yi ka bar abin da annabi ya ce ka bari shi ne kawai itaƙillaha Eh, gaba ɗaya a dunkule shi ne wannan Eh, wata bi isayya atal hasanata idan aka samu kuskure mutum ya yi saɓon Allah to maza maza ka bi bayanta da hasanatan da wani abu kyakkyawa alwala abu mutum ya yi to sai ya maza ya alwala ya sallah raka'a biyu ko kuma wani abu ya yi na saɓon Allah sai ya maza ya istighfari take a nan ba sai ya jira wani lokaci ba ya salatin annabi ko ya hailala duka shine hasana ɗin eh to kaga saboda Allah karimi ne idan mutum ya yi laifin eh ko ya tuba maimakon a shafe masa kawai a'a sai bayan an shafe din ma kuma sai kuma ya ƙara ma ma da wata daraja eh da wani da da da wata kyautar eh saboda kayi laifi ka san kana da ubangiji shine mai gafartawa kai maza ka koma gurinsa ka nemi ya gafarta ma to Allah sai ya ƙara ma da wani da wata daraja ya ƙara mata ko innal hasanati yuzhibuna sayyiati haka qur'ani yace tamhuha idan kai a wannan hasana din kai abin kirki bayan mutum yayi rashin kirki sai ya zo ya maza ya mai ya bu bayanta da kirki to tamhuha wannan kirkin sai ta shafa wancan mara kirkin eh sai a shafe mutum zanabin da yake kenan Eh, ko istighfari ko salati ko hailala abu dai na alheri bayan mutum yayi abin da ba daidai ba tamhuha sai ta shafe ta kaga iya magana kenan eh to wa haliqin nasa kai mu'amala da mutane bi huliqin hasane ko yawa da kuma wato ɗabi'a kyakkyawa domin duk ɗan adam yana da ɗabi'a kullum yana son alheri a kansa kullun yana son shi zai samu kullun ya to abinda kake wannan zatan to kai wa dan uwanka zatan kai mu'amala da shi mu'amala ta alheri kai ma ai kana so ai mu'amala da kai ta alherin shine wahalikin nasa kai kai mu'amala kai hali tsakaninka da mutane bi hulikin hasanin da ɗabi'o'i kyawawa irin wanda annabi ya zo da shi wa khairul umuri kuma wannan wata magana ce wa halikin nasu bi hulikin asanin iyanan hadisin wani hadisin wa khairul umuri awsaduha ko eh wato mafi mafi alherin al'amura shine ausadu ha tsaka tsaki eh kakka kallafawa kanka abinda ba za ka iya ba kar kuma ka yi abinda ka san kafi karfin nan ka wuce nan za ka iya yin sallah nafila goma ka zo ka yi raka'a biyu a ai kafi nan bai kamata ka yi wa Allah haka ba ko yawwa kar ka ɗauka za ka iya yin raka'a goma ka ce sai ka yi ɗari a Allah bai kallafa maka haka ba yi goma yau da gobe da yau da gobe kana ta tirenin kana ta yi sai ka dinga ƙarawa ka ƙara biyu ka ƙara wata biyu ka sai a tafi ɗari ɗin eh ka tsaya tsaka-tsaki iya yanda za ka iya kada ka ƙosa domin Allah baya ƙosawa sai mu ɗan adam mun ƙosa eh to shine wa hayrul umuri ausaduha ko ko ausaduha a wata ruwaya
wa qawlihi to da wani hadisin ma da annabi ya ce ahadib habibaka yau hau- haulan ma Mm.
asa an yakuna
bage raka yawman ma ma shi ma wannan hadisi ne mai zaman kansa Eh, a habib habibaka haunan ma wai a habib kaso habibaka masoyinka haunan ma ko wato a sannu sannu Eh, ko kuma wa- wato haunan ma a wa- a wa- wato a wani zamani kar ka zarfafa eh habibaka haunan ba ka so masoyinka wato so na tsaka-tsaki so na lura yawwa asa zai iya zamantowa ko eh an ya kuna ya kasance bagiraka yauman ma wata rana sai ya juya baya in ka tsananta soyayyarsa ka bashi kulliyarka ka ce sai shi ba, ba, ba, ba kowa sai shi to wata rana zai iya zamantowa kuma makiyanka ne to shi yasa sai kai taka tsantsan gurin soyayya kaman yanda ma in kiyayya ce ita ma kai taka tsantsan eh shine din dai hau- in khairul umuri awsadaha din kenan eh kaman ya fassara wannan ne ko eh to shi ma na hadisi ne wanda in- in an malamai za su iya faɗaɗa shi sosai saboda balagarsa
wa qawlihi da faɗar annabi dai kuma az-zulmu zulmatun zulmatun zulmatun yawmal qiyamati azzulmu kaga zalunci ko zulmatun wato duffai ne yawmal qiyamati a ranar alkiyama kaga kalmomi ne kwaya uku ko hudu sai amma bayanin su yana da yawa azzulmu mutum ya zalunci wani zalunci ne azzulmu mutum ya zalunci kansa da kansa shi kansa wannan zalunci ne kana da damar da zaka iya raka'a bi ka ki ka zalunci kanka eh don baka rage Allah ba kai mutum shi ya rage kansa kaga ya zalunci kansa kenan ko kuma wani dan uwa ne mutum ya zalunce shi a cikin haƙƙinsa eh to kaga wannan ma yayi kuma azzulmu ana fassara ta ma a cikin alqur'ani ana fassara ta ma da shirka eh ka gani to nan azzulmu aka ce kaga mufradi ne mufradi ne sun giwula ne amma sai aka ce zulmatun Eh, nan zaluncin mutu ɗaya yayi amma in ya je lahira fa ko zulmatun ba'du ha fawqa ba'dhin ko idza akhraja yadahu lam yakud yaraha Yo, to shine eh, dubbai ne kala kala zai su rufe mutum gara mutum da yi daya ya je ya tarar da iya adadin da bai sani ba gara ya sama kansa lafiya shine az-zulmu zulmatun yawmal qiyama na'am وقوله في بعض دعائه haka nan ma an rawaito faɗar annabi da yi a cikin du'a- wato addu'o'insa ɗaya daga cikin addu'o'in da yake yi اللهم إني أسألك رحمة عندك Allahumma ya Ubangiji inni as'aluka ni ina roƙanka rahamatan ina roƙanka wata irin rahama min indika wacce take daga gurinka ko?
بها قلبي Eh, min indika malamai suka ce to me yasa aka yi kaidi ai duk wata rahama daga Allah take duk wani alheri ai daga Allah take إيه.
amma in aka ce inda annabi ya ce Allahumma ni as'aluka rahmatan tahdi biha qalbi bai ce min indika ba fa ita ma ai kaga dai duk dai shine din ko to me yasa aka ce wai min indika me malamai sun yi bayani sosai ma'anar min indika din eh wai dan ta ƙara wata daraja kuma an zo rahmatan din an zo da ita nakira ba ma'arifa ba amma sai aka jingina ta izuwa ga annabi sai ta koma ma'arifa eh to sun yi magana sosai eh akan wannan ina roƙonka ka bani rahama tsantsa wacce take daga gurinka ko tahdibi ha qalbi wacce ita wannan rahama za ta shiryar da qalbi zuciyata kuma ita wannan rahama ita za ta tattare dukkanin al'amarina ya zama to duk abin da zan yi rahaman nan ita take gudanar da shi a madadina kuma sannan ta taro sha'asi rarrabe-rarrabe na biha da ita wannan rahamar duk abin da ya mun wuya ya rarrabu can ga can wannan na can duk ta tattaro mun ta haɗe mun shi kuma sannan ta daidaita ko ta gyara ga'ibi wato kasancewa ta da abinda baya nan biha ya zamanto da ita eh ga'ibi ko eh ko kuma in ka ce ga'ibi wato ta gyara min al'amari na da zai zamanto wanda baya nan yanzu shine a lahira watarfa'u biha shahidi kuma ta ɗaukaka ni shahidi a yanzu ɗin nan ina duniya ta ɗaukaka ni a gurin Allah sannan kuma ta ɗaukaka ni a gurin mutane kuma ita wannan rahama ta zamanto ta tsarkake amali aiki na ya zamanto mahulisan lillahi ta'ala babu riya kuma ka sanya ta ta zamanto ita ce za ta dinga kimsa mun rashidi shiriyata kuma sannan ita za ta dinga dawo mun da ulfati wato nutsuwata wannan rahamar dai ka sanya ta ta zamanto ta asumuni ita za ta yi min katanga ita za ta kare ni min kulli su'in daga dukkan abin ki na duniya ne ko na lahira ne duk ta zamanto za ta kare min wannan
Allahumma inni as'aluka al-fawza al-qaba'i Allahumma ya ubangiji inni as'aluka ni tabbas ina roƙonka al-fawza shine annajata kenan tsira ko da alheri inda al-qaba'i lokacin da ka yanke duk qaba'in da ka yanke mun ka sanya shi ya zamanto alheri a gare ni eh al-qaba'a kenan ko shi ne wannan ya zamanto gaira muktasa ba ne abinda da Allah ya kaddara wa mutum a yi lama farra an huko bayan da mutum zai yi da wannan arziki ne rashinsa ne ilimi ne za ka zane duk yana cikin ƙaba'in wannan to Allah ka sanya mun duk ƙaba'in da ka sa mun ya zamanto fauzan ne gare ni nasara ne da alheri ya zamanto a gare ni kuma ka sanya wannan rahama ta yi mun nuzula shuhada'i wato tanade-tanaden nan da aka yi wa a shuhada'i din nema ka bani abinda aka yi wa shuhada'i tanadi a ranar alkiyama nema ka bani ka ji fa shugaban shuhada'in ne amma wai yana ce a bashi shine ma mai bayarwa fa waɗannan abubukan da muke faɗa komin abin mutum ya san ai annabu ba wai yana roƙawa kansa ba ne ba ai yana roƙa mana ne kuma yana koyar da mu ne cewa fa ga abin da nake cewa to shi ne za ku ce shi tumbil azal waɗannan abin da yake faɗa daman nashi ne ko ba haka ba muna da muna da labari a hadisan annabi wanda zai kalli mutum ya ce na baka aljanna ba shi ne ƙarshe ba dai ko abubakar fil jannati abdurrahman bin aufin fil jannati ali bin ba haka ya dinga zana ba sai dai zamana goma ba eh kwanan nan muka karanta a nan matar da ta zo tana farfadiya ko aka ba ta zaɓi ko dai a yi miki addu'a daga yanzu ɗinnan kin daina ko kuma in kin yi haƙuri in miki alƙawari da aljanna ta ce a a mun alƙawarin aljanna na yadda aka ce na baki aljanna to wannan nan duk abu wani abu ne da za a yi ta faɗa ko eh to mu ake koya mu ake koyawa cewa ka laƙanci wannan ya zamanto addu'arka kenan eh kai ta yi abin nan shine wani zolin shahada'i ko da garar da aka tana garar baki da aka tana dawo wato a shuhada'u a ranar lahira kenan wa aisha su'adai kuma Allah maɗaukakin sarki ka bani rayuwa a duniya irin ta as-su'ada'u masu arziki na duniya ba arziki irin na ka tara naira ko dala ba masu arziki dattijai sun san ma'ana in an ce arziki ba kuɗi ba ne ba kawai Allah ya baka cikakken wadatar zuci kaɗan za ka samu sai Allah ya samu albarka to wa aisha su adai Allah ka bani rayuwa irin ta nagartacciya
wan nasara alal a'da Allah kuma ka bani nasara akan dukkan makiyana to waɗannan su ne kaɗan daga cikin kalmomin hadisan da malam iyabu ya kawo don ya nuna mana fusaha tabbance da balaga ta annabi alaihi salatu wassalamu sai ya kawo waɗannan hadisai daban-daban daban wanda malamai gwaraza sun yi rubutu sosai akan irin waɗannan wato hadisai sun yi bayani sosai an fitar da ka'idoji shari'o'i iri-iri Eh, ila ma warau waratul kafatu anil kafati ila mara watul kafatu kai ta- a taƙaice ma wannan na kawo misali ne in ji mai ashafa ya ce rawatul kafatu kafa jama'a masu yawa malaman hadisi sun rawaito irin waɗannan hadisan da suke nuna balaga da fasaha sun rawaito daga kafat wato majamu'a kafira rawat anil majamu'atin kafira kenan malamai da yawa, eh, sun rawaito daga wasu malaman su ma masu yawa wanda ma'ana haka yana nuna tawaturi kenan eh, tawatur hadisin mutawatir kenan eh min maqamatihi Fe sun rawaito irin waɗannan hadisan wanda suke yin bayanin makama mato matsayin annabi sallallahu alaihi wasallama
wa muhadarati da irin zantuttuka da zancen da ya gabatar har ma da guraren da ya hudubobi wa adiyatihi da wa'adiyatihi da irin addu'o'in da ya kamar wacce muka gama yanzu yanzu nan wa mukhadabatihi Eh, da kuma yadda yake zance da ɗaiɗaikun mutane wanda yan jiya ɗinnan man karanta na hadi da su ibn hujirin yadda ya magana da su eh, kuma su suka, suka fara nuna su fa masanan harshe ne ko da ya tashi ba su ansa sai ya ba su sama da yadda fa suka sani eh, to shi ne wa muhaɗabatihi da zantuttukan da ya- da ɗaiɗaikun mutane
wa uhu wa wa uhudihi da al'al wa uhudihi da kuma alƙawarurrukan da ya dinga kullawa da sauran ƙabiloli eh su ma duk inda za a ɗauko waɗannan hadisan sai kai mamakin balaga da fusahar da take cikinsu min mala khilafa wannan abubukan fa da muka faɗa kaf ɗinsu za su babu wani saɓani a tsakanin malamai cewa wata kalma ko wani hadisin ko waɗannan 'yan kalmomin a ce a ce ai babu balaga ko babu khilafa duk sun yi ittifaki eh, gaba ɗayansu jawami'il kalim ne
annahu nazala min zalika martabatin eh, la khilafa ba saɓani cewa annahu shi annabi alaihi salatu wassalamu nazala ya fa kai matuƙa min zalika a cikin yin fasaha ko zance da balaga murattabatan wani matsayi wanda la yuqasu biha gairuhu ba za ka taba kwatanta shi da wani ba ya kai matsayin da in yi magana tafi maganarsa tafi karfin ka ɗauko ta wani ka dinga gwadawa wanne ne yafi ne a ciki babu tafi wannan ya ce babu khilafi ma a haka wa wa hata fiha tabaqan kai ma in gaya ma haza ya ciri tuta ko ya ciri wato karan bara ko e fiha a cikin wannan balaga da fasahar ba sabakan na na- na- na farko na gaba in an sa ku karan bara aka aka ce daga nan wanda ya- ya ya riga zuwa dandali misali ko za a bashi kujeran maka misali ai kowa zai yi iyayensa ko ba haka ba eh to to in an zo magana ana son fasaha wane mutum anan ya zancensa ya shallake dukkanin wani zance eh shine hawa haza fiha sabaqa in ana tsere kenan
la yuqdaru qadruhu eh kai fa babu wani abu da zaka kwatanta da alƙadarin annabi babu shi waƙad jimi'ar min kalimatihi hakanan an tattara ko an tattare ko an rubuta min kalimatihi daga kalmominsa kaɗan da yi ko allati lam yusbaq ko ilaiha ko eh wa- wa- allati lam yusbaq ilaiha wanda babu wani wanda ya kai wannan matsayin ya kai matsayin da zai yi irin wannan zancen Mm. Na'am. wala wala qadara ahadin babu wani wanda yake da iko ya sami ikon an yi furaga fi qalibi fi qalibihi alaiha ko wanda zai yi kutse a cikin zantuttukansa shi ma ya tada nasa zancen wanda zai yi da nasa ba wanda yake da wannan ikon
qawlihi malam zai ba da misali kamar faɗa annabi da ya ce kalma biyu kenan tak ko hamiyal waɗisu hamiya alwaɗisu kalma biyu kenan amma mato in ka ji abin da ta ƙunsa za ka yi mamaki wannan lokacin da aka yi yakin handak ne ko ba aka fara gwabzawa ana yi ana yi sai da wato kura ta turnike yaƙi ya kan kama da annabi ya- ya- ya kalla sai ya ce hamiyar waɗisu yanzu nan ma aka fara yaƙin shi ne hamiyar waɗisu Eh, a- ana gumurzu ana ga ƙura duk wannan gaba ɗaya siffar ana ta tsara ana ta kariya ana ta kabbara ana gaba ɗaya sai tattare ta hamiyar waɗisu Eh, kalma bi ce duk siffa da hai'a ɗin da yake cikin wannan sai ya tattare ta da hamiyar waɗisu alwaɗisu kaman eh, wato te- eh, abin nan ɗin tanderu ne wanda ake eh, to in ya ɗau zafi ɗin nan to shi ne ya laraba suke karin magana da wannan Eh, amma su suna yin kalmar ba ba da wannan kalmar suke amfani da ita ba to sai annabi ya canja ya ce hamiyal waɗisu tun daga nan kuma sai ta zamanto wato kaman karin magana kenan in abu ya kai ya kawo ya yi zafi sai a ce hamiyal waɗisu kalma biyu to wa ma wa antihi kaga kalma uku ita ma ta ba da wata ma'ana wa mata hatafa antihi ko eh mai karin magana ne eh wa mata hatafa antihi eh ya mutu ko eh wato wato hatafa antihi suna wato wata al'ada ce ta larabawa idan mutum zai mutu ko ya mutu haka misali ba jin ciwo ne ba ba ciwo wanda za a ga jini ya fita ko wani abu ba ko ya yi rashin lafiya ya mutu to su a gurinsu lokacin da ransa zai fita wai ta hancinsa yake fita al'anfu hanci kenan ta hancinsa yake fita to idan mutum ya mutu salin alin ko a shimfiɗarsa sai a ce da shi mata hatafi an fi eh kaman karin magana ne eh ma'ana wani lokacin ana karin magana da ita kaman a ce a ce mutum rago ne shine a ce rago ne ko kuma ma hatafa an ko kuma irin irin irin ko ya so ko yaki duk ana yin wannan magana da ita ko ya so ko yaki sai a ce hatafa an fihi kana so ko baka so eh to shine hatafa to shine yace mata hatafa an fihi ko ya mutu kaman a ce salin alin eh
ولا يلزم المؤمن بالمؤمن marrataini ga wani hadisin nan shi ma wala yaldagul mu'minu ai ba a tsaran mumini min jihuri daga rami marrataini so biyu in dai mumini ne cikakke kuma mumini mai hankali ai ba zai sa hannunsa a rami ba wa- maciji ya sare shi ko kunama ta sare shi yema zai cire hannunsa kuma ya sake mayarwa eh to karin magana ne shi ma wala yadagul mu'minu min juhurin marrataini ai mutum baya zuwa ya kai kansa inda za a cuce shi kuma ya sake koma a cuce shi ai ba ya yi wannan ba ma'ana an hana haka kenan duk inda mutum kai mu'amala da wani kaga yayi cuta ba ka yi mu'amala da shi ba kenan ko eh shine wala yadagul mu'minu min juhurin marrataini mm.
والسعيد Eh, ga wani hadisin nan غيره wasa'idu ka ga mai arziki a gurin Allah man wa'iza bi gairihi wanda yawa azanti da wa- da waninsa ko mutum ne aka ga ya- ya- ya- yana ta saban Allah sai ya ga wani mai irinsa ko to kuma can sai ya ga wani irin masifa da bala'i ya samu wancan to ai sai ya zame ma wa'azi sai ka dawo hanya kenan ko duk mai shakiyanci ko mai kuɗi ko mai mulki ko malami ai duka babu wanda tarihi bai faɗe su a baya ba ga abin da suka yi wa Allah su kuma ga abin da Allah ya yi musu saboda haka sai imam mu'iza bi gairihi kenan a a irin sinfin da kake class ɗin da kake position ɗin da kake to sai ka duba baya tabbas za ka samu waɗanda suke kama da kai to sai ya zamanto maka wa'azi Eh, eh, ka bi Allah ga abin da waɗanda suka bi Allah can ga abin da ya musu wanda ya ƙi bin Allah ga abin da suka yi wa Allah ga kuma abin da Allah ya yi musu shi kenan wa iza bi gairihi
في أخوات
Eh, malam ya ce kai a takaice fi akhawatiha a cikin yan uwan irin waɗannan zantuttuka da muka faɗa ɗin nan fa ma yadurukun naziru mai duba ko mai karatu yadurku zai riski al'ajaba abin mamaki inda za a ta kawo maka za ka yi ta samun abin mamaki na iya magana da fusaha a, a me fi ضمنها a cikin abin da zancen ya ta ƙunsa ويذهب به الفكر kuma wannan annazir ɗin mai duban nan fa ya zahabu bihil fikiru tunani zai shuɗe mata eh tunani zai ruɗe mata fa fi a fi adana hikimaha a cikin riskar ɗan ƙanƙanin hikimar da suke cikin maganganun ya fi ƙarfin tunaninsa
وقد قال له أصحابه wata rana ma wato sahabban annabi alaihi salatu wassalamu ƙala lahu sun ce da shi ما رأينا الذي هو أصبح منك ya ce mara ainihin lazi huwa afsahu minka ya ce ai zantuttukan nan da kake ya rasulallahi ba mu taba jin ko ba mu taba ganin wani mai fasaha wanda ya yi kusa da kai ba eh duk da sun yi rayuwa a jahiliya kuma sun san wato muhimmancin fasaha da balaga a jahiliya kuma sun san waɗanda suka yi maganganu a jahiliyar ma waɗanda gwanaye ne sosai har ila yau sun san wanda ma yanzu suke a zamaninsu amma sun ce ba su taɓa ganin mai fasaha kamar kai ba ya rasulallahi فقال da suka faɗi haka sai manzo Allah ya ce وما يمنعني فإنما أنزل القرآن بلساني ina ma yamnuni to me zai hana ni in zamanto mai fasaha da balaga kuwa bayan kuma inna ma unzila alqur'anu bayan shi alqur'ani an saukar da shi ne bilisani da harshe na da yare na kaga ko an saukar da shi da yare na ai wannan shaida ce akan cewa yare na fasihi ne ko yare na wato an zaɓe shi kuma sannan yare na tun da ya zamanto yare na ne ai kaga na ƙara wata daraja kuma shi ma ya ƙara wata daraja to fusahar za ta zamanto ta darajar ta alƙur'ani ce to ya ce bil shi ne ko harshe ne na larabci wanda yake yare bayyananne a fili yake
وقال مرة أخرى a wani lokaci ma annabi alaihi salatu wassalamu ya ce أنا أحفظ العرب
bai بين عزيزي min quraishi ko yace na fi cikin duk larabawa ni na fi kowa fasaha ko bai da annimin quraishi ko da yake dai ni ina daga cikin quraishawa Me- eh, eh, eh, akwai wani abu da malamin bala wani eh, almadahu ko ya shibihu zamma azamma ya shibihu almadahu in ka ji sai ka ji kaman kaman ɓace ne ni na fi kowa a cikin laraba fusaha sai dai kuma ni daga ƙureshi nake to me kenan sai dai kuma ni daga ƙureshi nake ko to ai kaga kaman ƙureshawa ba wasu bane a'a ai an san a larabawa dai babu wanda suka kai ƙureshawa ma fusaha shine ake ake faɗar abin nan eh, eh.
ونشأت في بني سعيد kuma me zai hana ni in yi irin waɗannan fasahohi da kuke faɗa tunda na farko dai an saukar da alkur'ani da yare na na biyu kuma ni ba ƙureshe ne na uku ni an shayar da ni a bani sa'adin wanda su ma suna daga cikin wanda suke bin bayan ƙureshawa a fasaha da zance mutanen kuma ƙauye ne ba su zauna da 'yan binni sun cuɗa la- wato larabcinsu da yaren cikin gari ba Eh, to me zai hana ni in iya wannan kuwa
فجمع له بذلك sallallahu alaihi wa sallama to fa saboda haka sai sai jumi'a mubni lil majhuli kenan sai aka tattare masa bizalika da wannan matsayi da waɗannan abubbuka da ya faɗa quwwatun ardatun sai aka bashi wata quwwa wata da'a wacce take arda wacce take mu'arada ba wanda zai mu'arala da ita eh ya zo ya jayayya da ita ya kawo irinta albadiyati wacce take wato tatacciya yare irin na ƙauye
وجزاله a cikin jazalarta shine fasaha da balaga alfazin alhadira da kuma tsarkakakku ko wato ya- alfazi ko lafuza waɗanda suke sauƙaƙa masu taushi masu wanda ba gara'ib ba ne alhadirati ko na'am ورونق kalamiha da daɗin zancenta إلى التعيد e wanda yake ba da ƙwarin gwiwa min al'ilahi na daga ubangiji ubangiji ne yake ba shi ta'ayidi eh الذي مرده الوعي wanda shi ubangijin da madaduhu yake masa madadi da me da alwahayu da wahayi الذي la yuhidu bi ilmihi basharu ko bashariyun ko wanda shi fa wahayi ko kuma madadin ba wanda ya san adadinsa madadin da Allah yake wa annabi ba wanda ya san adadinsa eh dan la ta'khudhu sinatun wala namun ne mun fada ko yawwa eh lokacin da yake bayar mai yawa kana bacci ba ba sani ba kuma shi baya yankewa babu wani lokaci da Allah yake yanke madadin da yake ba annabi kullun taraki ne kullun taraki ne shi sa ce afala aku da abdan shakura Eh,
وقالت أم معبد ummu ma استهاله ummu ma'abadin atika kenan ko take fada cewa fi wasafi halahu lokacin da take fadar take siffanta wato annabi alaihi salatu wassalam mun karanta kwa- kwanan nan ma eh هم المنطقي hulul mandiki mai daɗin zance ne annabi in yana zance daɗin zance ne da shi to faslun akwai kuma fasulin zancensa fasali ne in ya ɗanye zai ɗan jira sai ya ƙara yi sai ya jira sai ya ƙara yi akwai fasalu wal wasalu eh mm.
لا نظر eh babu fasiriri babu zancen kawai a cikin zancensa ba to ولا hazarun babu dai sirran kenan babu zancen da baya da amfani annabi bai taba zancen da baya da amfani ba ko mun gankantar kalma eh in dai annabi ya furta ta to tana da amfani sai dai wanda bai sani ba shine bai sani ba eh ka anna mantiqahu kai ka ce wato zancensa da kalmomin da yake yi harzatu tun ko harazatun kai ka ce wato kaman zubi ne na abin wuya ko ka ce kaman carbi ne carbi ai a jere yake tartar ko a jere yake eh to haka maganarsa take nuzimna da aka da aka tsara su aka shirya aka shirya carbin ko aka shirya abin wuya yaya in zaka ganshi a jere ɗaya yana bin ɗaya to haka zancensa da kalmominsa suke to wa kana jahirar sauti in yana magana zaka ji maganarsa da da ƙarfi yake yana daga murya in yana magana duk wanda yake gurin in yana magana magana annabi sai ta zamanto ta kera tasa
hasanan nagmati sallallahu alaihi wasallam me kyakkyawan nagama ne nagama yana cikin i- i- ilmu ilmu tajawidi nagama ko ko waqafi yanda zaka dinga fa- fada ka- abubbuka wa bahawal layli idza saja ma wadda aka rabbuka wa ma qala waɗannan karshe karshen din nagama kenan eh sallallahu alaihi wasallama Mm.
faslun to wani fasalin kuma mun gama bayanin darajoji da siffofin annabi wanda suke gaira muktasiba kuma malam ya zo waɗanda suke wanda suke a zahiri gashi ana gani shine na magana da fasaha to yanzu kuma zai shiga wani fasalin mai yiwa zai faɗi wasu abubukan saɓanin su ma waɗancan wanda annabi alaihi salatu wassalamu yake ɓanci da su to wa amma sharafu nasabihi amma kaga girman nasabarsa eh, nasabarsa shine shine in an ce nasaba shine wani dan wani jikan wani wani jikan wani jikan wani kaza sannan wani mahaifiyarsa wance kaza ita kuma yar kaza shine nasaba to za a yi magana akan wannan shine cewa amma sharafu nasabihi amma kaga daukakan nasabarsa dangantakarsa ta gurin iyayensa
wa karamu baladihi da kuma darajar garinsa shine maka to wa man shi'ihi da inda ya taso shine madina
فما لا يحتاج إلى قامة الدليل alaihi malam yace to wannan fa da na gaya ma da nasabarsa da darajar garin da ya- aka haife shi maka da darajar madina yace wannan ai ba ma ya wani bukata sai na kawo wani dalili baya bukata sai na kawo aya ko wani hadisi ko eh, amnun raruriyun ne kowa ya sani sai dai kawai maki ya- ya rufe idansa kuma duk inda ya faɗa kowa watakila dan uwansa makiyin ma sai dai yake faɗa ma zai ce kai ƙarya kake yi Eh, maka ai tafi ƙarfin haka madina tafi ƙarfin haka ko na ولا بيان مشكلة kuma sannan wala bayanin mushkilin baya bukata sai an yi wani bayani na wani abu da ya zama mushkilin wanda ya ya ya- ya ɗimautar da abu ya- eh, bai fito fili ba shi ne wala hafiyin minhu babu wani abu da yake a ɓoye na waɗannan abubukan تو فإنه No.
قوة الدليل آخر domin fa shi annabi alaihi salatu wassalamu nukhbatun bani hashim zatataccen wato ɗan gidan bani hashim ne Eh, ba hashimin dangi ne na'am وسلالة قريش kuma sannan dangi na jini na ƙuraishi
تو وسليمها Eh, da kuma shine dai na ƙuraishawan dai تو Mm.
وأشرف العرب kuma manzon Allah shi ya fi kowa daraja a cikin larabawa saboda nasabarsa da kuma keɓance-keɓancen da Allah ya masa.
تو وأعزهم Nafaran kuma sannan manzon Allah shi ya fi su ɗaukaka a cikin nafaran a cikin jama'a.
تو من من قبل أبي Idan kana so ka bincika ta ɓangaren mahaifinsa shi Abdullahi kenan.
تو وأمه Ko ka bincika ta ɓangaren mahaifiyarsa Aminatu kenan.
ومن أهل مكة eh kuma sannan ma ka bincika da mutanen makan ma تو من أقرب بلاد الله eh domin shi maka da zamanto min a karami biladin lahi alallahi babu wani guri a duniyan nan kaf da ya kai darajar maka a gurin Allah Eh, wa ala ibadihi haka nan ma kuma ab- da- da- da bayinsa
حدثنا قاضي قرات حسين بن محمد Eh.
الشافعي Hussein bin Muhammad Sadafiyu ya zantar da mu رحمه الله Allah ya ƙara yadda a gare shi قال حدثنا قاضي ya ce alƙari abul walid Sulaiman bin Halafin ya zantar da mu قال حدثنا ابو ذر Abu Zarrin Ab- Ab- Abdu bin Ahmad shi ma ya zantar da mu حدثنا ابو محمد Muhammad Sarhasiyo shi ma ya zantar da mu وابو اسحاق da malam Abu Ishaqa وابو الحيثم da Abul Haifami قالوا حدثنا gaba ɗayansu waɗannan suka ce Muhammad bin Yusuf shi ya zantar da mu قال حدثنا shi محمد kuma Muhammad bin Yusuf ya ce ni kuma Muhammad bin Ismaila ne ya zantar da ni قال حدثنا قتيبة Wai bin Sa'idin shi kuma ya ce Kutaiba ne ya sanar da ni قال حدثنا يعقوب Kutaiba ya ce Yaqubu bin Abdurrahman shi ne ya sanar da ni عن أمر shi kuma ya ce na karbo daga Amru عن سعيد shi shi kuma ya karbo daga Sa'idil Maqbariyo ko na'am عن أبي to an zo kan sahabi kenan yi shi kuma ya karbo daga sahabi Aba Huraira Allah ya kare yadda a gare shi رضي الله عنه Allah ya kare yadda a gare shi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kala ya ce بؤست من خير قرون eh manzon Allah ya ce boistu an aiko ni fa da risala min hayri qurune daga fiyayyen karni karni zamani na ya fi kowane zamani tun daga lokacin da annabi Adam ya sauko har zuwa ranar da Allah zai nade ƙasa babu wani zamani da ya kai zamani na daraja eh قرنا فقرنا eh karnan fa karnan ko eh to haka abin zai tafi karnan badan hayrul quruna qarni summal ladina ko yalunahum summal ladina yalunahum haka annabi ya ce babu wani karni da ya kai na annabi babu wani karni da ya kai wanda na sahabbai ne suke ciki haka abin yake tafiya mm.
حتى حتى كنت من القرن الذي كنت منه eh manzo Allah ya ce haka na taho a cikin karni cikin karni wanda babu eh, wanda ya kai ni daraja hatta kuntu handa dai na kasance a cikin karnin nan da nake ciki aka haife ni a shi
وعن العباس رضي الله عنه an قال an karbo daga ammin annabi Allah ya kare da a gare shi al-abbasu
قال eh abbas ya ce قال النبي صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce إن الله خلق الخلق tabbas Allah ya halicci dukkanin halitta gaba ɗayan halitta ba mutum kawai ba ba wai aljanna ba dukkan halitta To, faj'alni min khayr gaba ɗayansu da wanda aka sani da wanda ma Allah ne kaɗai ya sani faja'alani min hairihim sai Allah ya zaɓe ni ya ce ni na fi kowa a cikin wannan halitta min khayr qarnihim kuma sannan na zamanto ƙarni na ya fi kowane ƙarni alheri To, summa tahayyara Alqaba- tahayyara alqaba'ila sannan kuma Allah sai ya dinga zaɓar ƙabila-ƙabila faj'alni min khayr ƙabilacin sai ya sanya ni a cikin ƙabilar da tafi kowace alheri to ita ce ƙuraishi kenan to summa tahayyara albiyuta sannan bayan ya zaɓi ƙuraishawa ko ko sai kuma ya zaɓi gidaje kasan an zo za a ce gidan wane kaza gidan wane kaza kamar yadda wato fada sarki take za a ce gidan shatima gidan kaza gidan wane waɗannan ko eh to ya zaɓi ya zaɓa a cikin gidaje to faj'alni min khayr biyuta sai ya sanya ni gidan mu shi yafi kowane gida alheri to fa'a- eh, fa'ala khayru fa ana khairuhum nafsan nafsa yawwa ni na fi su wato alheri nafsan a cikin dukkanin mutum mai numfashi baitan kuma ni na fi kowa dangi dangantaka ko gida gidan ya fi kowanne dangantaka ta tafi kowanne kenan
wa'alwa ilaka bin askafin an karbo daga wasilatu bin al-asqai sahabi ne yace
قال رسول manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna Allah tafa min walad Ibrahim Ismaila Allah maɗaukakin sarki ya zaɓa daga cikin ‘ya'yan annabi Ibrahim sai ya zaɓi annabi Ismaila wastafa min walad Isma'ila bani kinana daga cikin bayan ya zaɓi annabi Ismaila sai kuma ya zaɓi daga cikin ‘ya'yan da Ima- Is- Is- Sayyidina Ismaila alaihi salamu ya haifa sai ya zaɓi akwai wanda suke bani kinanata su kuma sai ya zaɓe su a cikin 'ya'yan yana da 'ya'ya daban-daban eh sai ya zaɓi 'ya'yan bani kinanata wastafa min bani kinana ta Quraisha daga cikin bani kinanata kuma aka samo ƙuraishawa sai Allah ya zaɓi ƙuraishawa
wastafa min Quraishi bani bani hashim kuma sai ya zaɓa daga cikin su ƙuraishawa sai ya zaɓi bani hashim ma'ana abin da ake nufi in aka sami gida ɗaya ko to ai za a samu akwai wa akwai kani akwai kanni akwai kowa to kowannen su ya je ya tare da gidansa shi ma da ƴaƴansa da jikokinsa wancan ma haka wancan ma haka to shine wannan abin da ake faɗa a cikin Qurayshawa din ko bani kinana din ko jikokin annabi Isma'ila din to duka waɗannan akwai gidaje gidan wane gidan wane gidan wane to gidan bani Hashim shi yafi kowanne eh, daraja to wastafa ni min bani sai Allah ya zaɓe ni kuma daga cikin bani hashim ɗin sai ya zamanto ni ne kwal a ciki wanda aka zaɓa wanda aka ba shi darajar da ba a ba kowa ba
hada Tirmidhi Eh, abu isar turmuzi yake cewa wa hada hadithu sahih wannan hadisi ne sahihi to Mm.
wa fi hadithin an, Nabi Ibrahim an karɓo daga wani hadisi a nabin umara an karɓo daga abdullahi ɗan umar riyallahu anhuma Allah yadda da ɗan da mahaifin baki ɗaya rawahu Tabari wannan hadisin da za a faɗa imamu tsabari ne ya rawaito shi annahu sallallahu alaihi wasallam cewa shi annabi alaihi salatu wassalamu ya ce inna
hakika
Allah
ya zaɓi halittarsa bani adama da Allah ya halitta baki ɗaya sai Allah ya zaɓi wato bani adama ɗan adam gaba ɗaya akan ko- komai da komai na halittarsa sannan kuma sai ya zaɓi wato bani adama ko Eh. bayan ya zaɓi bani adama fahatara min humul araba a ciki kuma sai Allah ya- ya ya fitar da larabawa a ciki su suka fi sauran duk ƙabilu bayan ya zaɓi larabawa fahatara min hun ƙuraish sai kuma ya zaɓi ƙuraishawa daga cikin larabawar sun fi sauran dukkanin larabawa matsayi a gurin Allah ta bayan ya zaɓi ƙuraishawa Mehu bani Hashim sai kuma ya zaba daga gidan bani Hashim. Mm. Bayan ya zaɓi bani Hashim, fa, min home sai kuma a cikinsu ya zaɓe ni ni kaɗai na fi kowa da kowa kenan. Ban kashe ba fa, ban kashe ba ina tashi daga wannan tsatso zuwa wannan tsatso ko? Eh shi ne khiyaran zaɓaɓɓun Allah daga zaɓaɓɓun Allah ma'ana tun daga kan annabi Ismail alaihi salamu ko ai shi ne kakan annabi ko shi ne kuma wato kakan bani hashim ko ba kakan ƙwarai to tun daga tsatsan nan da annabi ya fito wadda tun daga nan har zuwa kan abdullahi mahaifinsa har zuwa kan mahaifiyarsa nana amina ya ce falon azal yara ban kasance ba ina tashi daga wannan tsatso mai alfarma mai daraja a gurin Allah sai in koma wancan shi ma mai alfarma mai daraja a gurin Allah ko
ala man ahabba al-araba to ku saurara ku saurara ku ji man ahabbal araba duk wanda yake son larabawa ko duk wanda zai so larabawa wa bi hubbi ahabbahum to ya so su sabo- saboda sona ko wanda duk ya so laraba to ya zamanto san da yake musu danni yake son su wa
wanda duk ya ƙi larabawa fabuguzi abu gabahum yawwa to ya zamanto da fushi na ne yake fushi da su in ya ƙi su to ni ya ƙi kenan eh ko kuma ka ce in dai zai ƙi su to sai dai ya ƙi su dan ni in sun saba min kenan in sun saba min to ni suka saba amma ba haka ba ka so su kawai in ka so su ni ka so eh ma'ana in ka so laraba ma Allah lada zai baka kenan tunda in ka so annabi ai lada za a yi ta baka an karbo daga abdullahi dan abbas annan nabiya sallallahu alaihi sallama ya annabi ya kasance kanar ruhuhu nuran ko eh eh wato ran annabi ta kasance haske ne a gaban zatin Allah madaukakin sarki eh wato tun can fil azal kenan ake magana tun kafin a halicci annabi adamu da shekara dubu biyu to tun a sannan ran annabi wani haske ne wanda yake gaban zatin Allah da shekara dubu biyu ba mu san shekara dubu biyu ba wacce ce ko irin wannan ce da muka sani hukum irin waccan ce da Allah yake cewa ko menene min wa in min yomi to ka gani shine a wani gurin za ta zama to rana ɗaya ta duniya rana ɗaya ta lahira daidai take da shekara hamsin tana ta duniya wani gurin shekara ɗari da sau to dai waccan tun fil azal ne shekara dubu biyun ma an faɗa ne don a yi mana kwatance amma annabi alaihi salatu wassalamu ya daɗe a wurin Allah yana ta masa bauta shi kadai ya san abin da yake faɗa na bautar shi kadai aka kimsa masa abin da zai yi wannan ana kawo wa ne don hankalinka ya ɗauka kuma ana kawo ne don ka san darajar annabi shekara dubu sama da dubu biyu ba abin da ake yi sai bauta Allah ai ka san ku an yi aiki to wannan duk kaga darajar annabi ne eh kaga darajar annabi ga abin da yake yi shi wannan hasken na annabi ba abin da yake sai tasbihi tasbihi yake wa Allah kawai bi tasbihihi in yayi tasbihi su ma mala'iku da suke a wannan lokacin sai su dinga kwaikwayar tasbihin da yi su ma sai su dinga yin tasbihi da tasbihin annabi duk abin da ya faɗa su ma shi suke faɗa ta samu da wato wani daraja so suke su samu ƙarin wani makami kenan a gurin Allah sai su bi tsani ta hannun annabi ko tasbihin da yake su ma su yi na'am lokacin da Allah ya halicci annabi Adamu alƙa zalikan nura sai Allah ya sanya wannan haske na hasken ruhin annabi ɗin fi a silba tsatsan annabi Adamu kenan za a taho duniya kenan sai manzo Allah sai manzo Allah ya ƙara cewa fa ahbadani Allah ila al-ard sai Allah ya sauko da ni zuwa ƙasa fi silba Adama a cikin tsatsan Adamu tunda an ce ko ihbat minha ko an ce da annabi Adamu ya fito daga aljanna to shikenan ya taho duniya to ya taho da ƴaƴansa kenan gaba daya wanda suke cikin tsatsansa waja'alani fi sulbunuhin daga nan kuma sai na taso na taho wato tsatsan annabi Nuhu farkon mursali kenan eh sai sai kuma Allah ya jefa ni a cikin tsatsan annabi Ibrahim kakan annabawan gaba ɗaya kenan Allahu ta'ala daga nan fa Allah madaukakin sarki bai gushe ba yankulini yana ciro ni yana ɗauka ta min al-aslabi daga tsatsan tsatso al-karimatu mai tashin daraja wal arhami ko wal alhamu dahirati ko da tsatsan tsatso din da waɗanda suke tsarkakakku a harajani min abuwai har sai da aka wayi gari abuwai ya iyaye na guda biyu suka fito da ni ma'ana suka haife ni kenan على كفاح to to ku sani lam yaltaqiya ina so in sanar da ku tun daga kan annabi adam har zuwa lokacin da abawayya iyayena suka haife ni ba fa wanda suka taba saduwa ala safahin kaddo abu sa zubar da ruwan banza ba su taba yi ba ba a taba a taba a dangin waɗanda suka haifi annabi ba a taba samun wanda suka yi alfasha ba tun daga kan annabi adam annabi nuhu annabi ibrahim har zuwa sanda aka haife shi lam yaltaqiya ala safahin qaddu da kansa ya faɗi wannan
ويشهد بصحة هذا الخبر malam mai ashafa malam mai ashafa yake cewa abinda zai dada tabbatar maka da wannan habar din wannan hadisin ko wannan labarin da aka faɗa shirul abbasi al-mashahur we- abbas ya ya yabi annabi sallallahu alaihi wasallama fi madahi ya yabi annabi sallallahu alaihi wasallama da wato sufofi masu daraja ya faɗi hadda wannan zancen ma to wannan yana tabbatar da cewa eh, annabi a haka ya fito shi yake tabbatarwa Eh, duk da ya koro kaza da kaza kuma bai yi bayanin shi wannan habar din ba cewa sahihi ne ko hasanun ne ko kaza ne Me amma abin da yake tabbatar da wannan eh, shi- ma- shi'irul abbas da ya faɗa Eh, eh, wannan wannan abin kawai yana nuna mana cewa kowa ya yi taka tsantsan kowa ya san abin da zai yi musamman abubuwa na zamani waɗanda ai, Allah ya kiyaye mu wato waɗanda yawancin mutane suna karatu da littafi ne suna karatu da littafi ne ma'ana Allah ya taimaki mutum ya iya larabci ko ya ɗan je makaranta ya iya abu shi kenan zai ɗau littafi ya ta karatunsa ba tare da malami ba za ka yi ta je ana faɗa wasu maganganun da ba su dace ba ai ta maganganun da akan mahaifiyar annabi da mahaifinsa ko ai ta maganganu a ina suke a ina kaza ba kaira ba dalili kuma in za ka shekarar miliyan ba kai maganar a ina na na amina take ba a ina abdullahi yake ba wallahi allah ba zai tambaye ka ba amma da zarar ka tofa kalma ɗaya to sai ka yi bayanin dalilin wannan kaga mutum ya jawo wa kansa Eh, musamman a zamanance da ake yi irin wannan abubuwa da yawa wasu sun samu zamiya a cikin irin wannan Eh, ko ma menene ai sai ka kalli alfarmar annabin ka karbi darajarsa ko ba haka ba ka kame bakinka domin a hankalce an san cewa inda wanda yake wannan magana shi za a zo a faɗi irin abin da yake faɗa a ce i- mahaifiyarsa ce da mahaifinsa zai ji ba zai ji daɗi ba fa Eh, in ba yi sa'a ba sai ka ji zage-zage ya fito ko eh to ka gani to amma a- a- abu na shedan sai ya zuzzuga abubuwa a yi ta faɗa abin da ba ba ba shi da wani amfani in ka faɗa in ka ce iyayensa a aljanna suke ko ko ko ko ko ko ka faɗi kishiyar haka duk wannan Allah bai kallafa ma sai ka faɗa ba mashi'a ce ka barwa Allah abinsa ko yawwa kuma wataƙilla ma sai ka ce ni ba zan ce ba saboda darajar annabi eh to kaga ka samu wata matsala dole a kiyaye janibin annabi ba ma wai iyayensa ba ma a'a wallahi sahabbansa ma idan an taba su wallahi annabin aka taba kuma in ba isa ba a ranar lahira ba da sahaban za a yi rigima ba da annabi za a yi kara da shari'a Eh, in dai an taba masa domin ya ja kunne ya ce a hir duk wanda ya sake ya taba sahabina ina jan kunnen abin nan ko hadisi sahihi to ka gani saboda haka mutane su yi a hankali lalle ilalla kada ya zamanto daraja annabi da kimarsa a baki muke fada Eh, Allah ya taimake mu Allah ya kare mu daga zallati Allah ya kare mu daga zamiya Allah kuma ya kara mana san annabin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu dagewa da malamai na Allah da annabi da suka yi Eh, dagewa da aka yi malamai na sunna sosai malamai sufaye malaman soro eh, da, da wakilansu da suke iya zuwa su yi magana a lasifika ko a hudu ba ko a wani abu gaskiya an yi aiki sosai don duk irin wannan zantuttukan ai alhamdulillah yanzu baka cika jin su sosai ba ana jin su din amma in ka kwatanta da shekarun baya mutum a fullo yake za a iya tara mutane za a yi lacca sai a ce za a yi lacca na sabar annabi a takko darzar din nan a dinga wasu maganganu marasa daɗi a kansu to yanzu abin ya ɗanyi sauƙi to amma kamar yadda ka faɗa ne sharu wato al'amuran shi ne shi asali dai mai ta'alimi ai yayi bayani dole idan za ka yi karatu ko wani abu akwai wasu abubuwa sharaɗai da ya ce malamai sun faɗa wurin guda tara wanda dole in za ka yi ilimi na addini dole sai ka buta wannan daga cikinsu ya ce ka samu malami wanda murshidin wanda zai shiryar da kai ba tsantsan bakin ba ne ko mun faɗa ma karatu a nan za ka ga, ga, ga, ga kalmomin da aka faɗa ga ma'amanar da take ciki a zahiri amma watakila ba hakan ake nufi ba har misalai na hausa duk mun babbaya to dole sai ka samu malami mai suluki wanda shi ma ya sano daga gurin wani shi ma wancan daga gurin wani ya ɗauko sai a gaya maka yadda abin yake shi ne amfanin da za ka yi ta ji ana cewa haddasa ni wani haddasa ni wani don a nuna ma muhimmancin ilimi duk wanda suke faɗa wannan ɗan karatun da suka yi kaɗan ne kuma watakila mafi yawansu sun yi karatu ne irin kaman ka ce daga firamare suka yi sakandare suka samu tafiya gaba na, jami'a ko wani abu kuma i'm sorry to say wato mafi yawa ma za ka tarar da mafi yawan masu yin wannan a waje suka je suka yi karatun ba a gida suka yi ba ba a gida suka yi ba dan in a gida ne ina tabbatarwa da cewa ko a jami'a za a yi wannan a jami'ar ba za a yadda ba za ka ji an yi rigima saboda jami'a guri ne na ilimi mutumin da zai faɗi wannan a jami'a ya shiga uku saboda za a mukurkushe shi ta hanyar ilimin to kaga mutum ba zai fara ba to mafi yawa daga waje ake zuwa da wannan eh kuma daman balarabe ya ce alqurbu hijabu alqurbu hijabun a karin maganarsa ma'ana ina kusa da kai kullun tare mu yi bacci mu ci abinci in Allah ya maka wata daraja ni ba zan ga darajar ba naman mun saba da kai ko ba haka bane eh to shine su asali wanda ake samu wannan dinnan ai su kullun suna ganin su tare suke da annabin a ƙasar suke kullun za ka yi mamaki idan idan ka je can kai yadda kake ji a nan da yadda mutane suke wato shauƙin zuwa can da yadda suke girmama annabin da masallacin idan ka je sai abin ya baka mamaki sharu ko ba haka bane ai ana gani na'am na'am eh masallaci eh alƙurbi hijabin ɗin kenan eh eh bai taɓa zuwa masallacin to shi ne shi yasa suke faɗa wannan maganganun eh sai dai addu'a Allah ya kiyaye eh amma alhamdulillah gaskiya malamai sun yi aiki eh abin yanzu ba ka jin sa eh dan in ba ma sai a jami'a ba a ko a ko a gari ne mutun ya faɗa in bai sa ba yana jin tsoron eh ka a tare shi a hanya ma a buge shi eh tunda ai an taba samun irin wannan wani gidan radio an yi an yi program akai wani abu wanda mara daɗi kafin ya fito daga nan din an taru sai da aka kawo yan sanda kafin ya fito daga gidan rediyon ana an tsaya kofar gidan rediyon ana rufe ana cewa zai fito ya same mu ka sani to Allah ne ya taimake mu sai a ci gaba da addu'a kuma a ci gaba da fadakar da mutane kuma bayan wannan ko mu din da muke ba ma ganin wannan sai mun dage da addu'ar Allah mu ma ya taimake mu mu zarce a haka dan shi shedan mugu ne yana da cikakken experience duk inda ka kai ga gurin Allah ya zauna da wanda ya fi ka tunda ya zauna da annaba ya zauna da sahabbai to in na Allah ne mutum to ta gurin Allah zai bullo ya bata masa komai mun amu to sai addu'a Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu assalamu alaikum na? ok to eh Allah ya kiyaye mu zamiya wannan duk kalmomi ne da gaskiya mukan ji a soro sanda muna karatu eh musamman ma waɗanda suke yan ɗariƙa za ka ji Allah ya kiyaye mu zamiya don muna yara a nan gidan in an taru a wannan cikin wannan masallacin mun san sanda wanda duk yake ƙasa da shekara hamsin bai isa ya shigo nan inda muke zaune ɗin nan ba kuma duk wanda ya zo babu rawani ko filin nan inda alhaji yake zaune ba gurin zamansa ba ne kuma sannan a nan gidan in shi malam ɗin aka gama cin abinci ya shiga gida sai a kai sha ɗaya sha biyu na dare za ka samu mutane wanda sun kai shekara hamsin suna nan kowa ya kama guri da carbinsa su suka san abin da suke su suka san to amma ni na taɓa yin karambani na yi tambaya duk sanda aka zo addu'a shi malam ɗin in ana ta addu'a za a yi ta ce Allah ka kiyaye mu da zamiya sai a yi ta maimaitawa almajirai suna ta amin amin amin wata rana sai na samu babban hadiminsa shi malam ɗin na ce ni kuna ba ni mamaki wannan kalma haka na ce masa ce kuna bani mamaki na ce wai me zaniyan nan ne kuke da wani damuwa da ita ne bayan ku Allah ya taimake ku ba fa kwa zuwa yawo ba kwa zuwa kasuwa ba kwa kaza ba kwa kaza kullun kuna na banda carbi da ina ruwan ku da wani zamiya kawai sai yayi dariya wallahi sai yayi dariya sai ce kai ma ka je kai ta fada eh mu ma za mu ci gaba da fada haka yace eh to mu ma sai mu ci gaba ba mu san dalilin ba bai faɗa ba a kwarai to ai Allah shi gafarta malam daga baya bayan inda alhamdulillah bayan nayi karatu nayi yawo guraren karatu wato sai na fuskanci ashe ma su zamiyar da suke cewa wallahi malam ba su sukewa ba ashe mu suke mana saboda suna da masaniya zamu zo mu shiga zamani mu shiga duniya mu shiga gwamnati mu shiga aiki mu yi karatun zamani ka yi digiri kai kaza in ka ga irin shakiyancin abubuka da muke abuwa ka je kasashen larabawa ka dinga mamaki su ne larabawan balarabiya za ta zo ma da gajeren wando in tana jan aya da hadisi da ka abin sai ba ka mamaki na ce ta ashe zazamiyan nan malam mu ake ta mana addu'ar mu aka yi wa ashe wallahi malam Allah ya kiyaye mu Allah ya sa mu dace eh to ai gashi ya ce in za ka so su sai ka so su danni in za ka ƙi su kuma sai ka ƙi su danni su larabawa kenan amma dai an yi bayani da yawa saboda shi yanayin lokaci shi sa ba ma tsananta eh wasu malama abin da suka ce shine ka so su idan sun yi abin da na ce suna kan tafarki na daidai ka so su in suka kauce daga tafarki na da abubukan da ba shi na ce ba to ka ƙi su duk an faɗi wannan ko ka so su in general saboda ni kawai ba ruwanka da me suke yi da menene kawai ina son sun dan annabi daga cikin su ya fito